ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل
كنا بآله فكنا به عالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد آتنا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد حقيقة آتينا إبراهيم رشده من بيوى النبي إبراهيم عليه السلام shiriyarsa wato rushdu kamar yadda muke karantawa dai ya hadi ila rushdi wani abu ne wanda yake gaba da hudan wato in hudan shiriya ta yi karfi ake kiranta rushdu wato kamar yadda annabi Musa ke gaya wa Khadir da aka hada masa halatta biyu ka ala an tuwalli wani mimma ullimta bai ce hudan ba sai ce rushdan domin hudan dai shi dama mutadi ne mai shiryarwa ne to a kaman baya can kuma man ya adilla fa wal mutadi man yudil falan tajid lahu waliyan murshidan wato rushdu wani abu ne wanda ake samun sa cikin huda karfin shiriya shine ake kiransa rushdu to da yake annabi ibrahim shine shugaban muhsinina shi kuma maqamul ihsani kullun sha'anin sa yake da'iman in Allah ya ambace shi ya ambaci kalmar ihsani to ma kana min mushrikina to saboda haka aka ambata masa rushdu wanda yake wanda yake kama da irin nasa ba irin na mutane ba irin nasa na manyan annabawa domin annabi ibrahim alaihi salam shi ne nabi a cikin halitta a daraja daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim alaihi salam ga shi kuma sai a samu annabi musa wajen daraja ba wajen tarihi ba daga nan sai a samu annabi nuhu daga nan sai a samu annabi isa alaihi salam to daga nan sai mala'iku kuma wargadata ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin wargar hakika atina ibrahim mun ba annabi ibrahim rushdahu shiriyarsa min qablu tuntuni wa kunna bihi tuntuni wato tun gabanin aiko annabi Musa da Haruna mun karanta tarihin Musa da Haruna Allah ya ba su littafin at-Taura wanda bayan Qur'ani duk duniya ba taɓa samun littafin Allah wanda ya kai kaman at-Taura din ba saboda haka ne ake maganan at-Taura daga Qur'ani sai at-Taura to ana maganan mai littafi annabin Allah mutum mutum manzon Allah wanda aka yi masa wahayi wanda yake da littafi ne sai aka fara kawo Musa saboda littafinsa yana da girma dangane da sufi ibrahima walgada da ibrahim rashidahu min qablu wa kunna bi alimin muna sane da shi kaman yana kama da Allahu alam haifu ya tsalu risalatihi Allah shi ya san cancantar da ibrahim yake da ita wanda aka bashi kulla a makamin annabi da manzanci da risala da ulul azmi rusuli إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون a wannan magana ana jawo hankalin ƙureshawa cewa su suna kirari su ƴaƴan annabi ibrahim ne jikokinsa ne ƴaƴan annabi isma'il ne ƴaƴan annabi ibrahim ne to za a nuna musu gabar da take tsakanin annabi ibrahim da kayan tsafi kuma za a nuna musu annabi ibrahim din nan shi ma mutum ne da sun ce annabi muhammadu ai ba zai zama annabi wasu da yake mutum ne sai annabi ibrahim mutum ne kuma annabi ibrahim yana da littafi sufi ibrahima kamar yadda annabi yake da alqur'ani ko da yake ba a daidaita su wargadan ibrahim shi domin qabla kunna bi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum la akifun tuna ya rasulullahi ga ya mutanen makka iz qala lokacin da annabi ibrahim ya faɗa li qaumihi ya faɗa wa azar da mutanensa ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun shi me waɗannan dodannin nan waɗanne irin dodannin nan ne me amfanin waɗannan dodanni wato timsal abin da aka sassaka akan hoton ɗan adam ko hoton wani abu shine ake kiransa timsal misalin misalin wani abu mai kafafuwa mai hannaye mai ido mai kunne shine ake kiransa timsal jam'in sa ce tamasil ma hadhihi tamasil allati antum la akifun menene amfanin waɗannan dodanni ne da kuka dawwama kuka lizimta kuna bauta musu ne me amfanin su ne ne amfanin su kamar yadda ya karanta mana cikin ibarar surat maryam ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a kamar yadda zai zo a cikin surorin gaba wa inna min shiyati la ibrahim إذ قال لأبيه قومي ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولى عنه م- مورز فراغ إلى آله آه فراغ إلى آله kamar yadda can kissa take da tsawo dai shi annabi Ibrahim ko ina an sa irin wannan kissohi ah ma azi tamasil lati antum la akifun menene waɗannan dodanni da kuka lizima kuna bauta musu قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين alu wajen na aba ana laha abidin suka ce hujjar mu dai mu mun gada ne iyaye da kakanu iyayen mu da kakannin mu suna bauta musu saboda haka muke bauta musu wannan taklidi kenan wato ka bi mutum akan wani abun da baka da hujja kuma baka baka tambaye shi ba shi ma bai san dalili bai san hujja ba kai dai ka bi shi kawai don kaga ana yi shine ake kiransa taklidi at-taqlidul a'ma wato idan mutumin da kake bin sannan yardaddan malami ne shi kenan ka huta man qallada aliman laqiya Allah saliman duk wanda ya rataye da malamin musulunci to laqiya Allah saliman ya tadda Allah lafiya lau idan an kaji lahira an tambaye ka ce malam ne ya faɗa mini to in ka ce malam ne fa to sai a kama malam kai kuma sai a sake kama ka ce to kai ma hukaci ne lokacin in malam ya ce ka fada a wuta zaka fada ne to kaga sai a kama ku tare kenan saboda haka taqlidul ama duk abin da mutum zai karka yadda kamar da mutum Allah idan malami ya faɗa maka magana ta saba wa maganganun sauran malamai to ka ɗauki wannan magana tana daga cikin kurakuransa don ba wanda baya kuskure sai annabawa idan mutum ya ce maka istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau bin waliyai ba kyau to sai ka tambayi sauran malamai ma haka suka ce a duniya idan sun ce ba haka bane wannan malamin ne ya faɗa kawai don wata bukatarsa ko aiki wa waɗansu mutane to sai ka ajiye masa wannan wurin kuskuren nasa misalin da muke irin wannan kamar dai yanzu idan mutum ya ce duk wanda bai shiga wata ƙungiya ba mushriki ne kafiri ne to in ya faɗi haka sai ka ce to an ƙaro mana rukun arkanin islam sun zama shida kenan ga tauhidi ga sallah ga zakka ga azumi ga haji in ba ciko wannan ƙungiyar ba ta shida an zama kafiri guda biyar da sun rushe kenan an ƙara arkanin islami yana yi wa ƙara in za a ƙara ma sai shekara ashirin na kawai za a ƙara ai an makara inda za a ƙara alkalar islam su zama shida in kana da tauhidi kana da sallah kana da zakka kana da azumi kana da hajji amma duk haka ba musulmi bane sai ka ƙara rukunin shida shiga ƙungiyar wani an makara kenan tun da yake bata kai shekara ashirin ashirin da uku har yanzu to saboda haka taqlidul ama ba shi da kyau ya kamata mutum ya sa hankalinsa Allah lokacin da ya rike ka bai magana da kowa ba da yake maka arziki bai magana da kowa ba ran da zai matar da kai ba zai magana da kowa ba zai tambaye ka kabarinka kuma karka mai da wani mutum shine Allah ka duk abin da ya faɗa gaskiya ne a Allah ne wani abin da ya faɗa duk gaskiya ne annabi abin da ya faɗa duk gaskiya ne amma malamai in sun yi sabani to sai ka duba ka ga wacce magana ce take kama da gaskiya domin a ka'ida a musulunci kahiri baya zuwa makka to mutanen da aka ce musu kafiran nan ka auna ka gani shin suna zuwa makka ko ba sa zuwa in sun je makka dai to wanda ya ce musu kafiri yayi ƙarya man qala ya kafir faqad ba biha aduma ko annan mutane in ana gayyatar musulmai a duniya malaman musulunci a duk duniya ana gayyatar waɗannan mutanen wannan zai jawo magana wata rana wani basara ke babba domin shi Ibrahim sune suka kafa rabi'atul alamin islami ko ce shine ma ya kafa saboda an kira su taro na dina a gidan sarki Sa'ud to ya bada shawarar ai haka din to da aka kafa har shi Ibrahim ya rasu kullun su suke biyan kuɗin tikitocinsa da masu rakiyarsa a Saudiya har ya rasu kuma sun san shine shugaban ɗariƙar duk duniya gaba ki ta tijjaniya ne har ma wata rana wani basarakin da ban faɗi sunansa ba yace ya aiki mutum ka faɗa wa shehu ibrahim ya min addu'a ina da wata bukata ta da mutumin ya je ya gaya masa yace amma kuma muna jin labari wai kasar nan ba a son yan ɗariƙa ka je ka gaya masa ni ɗan ɗariƙan tijaniya ne fa har haka yana son masa addu'a ya je ya gaya wa mutumin yace da ya gaya masa ce fal yakun ma sha tijaniya bai ɗariƙar da ya ga dama ni addu'a nake yi mini yace to ka gaya masa zan je madina zan masa roƙon Allah sai na dawo musadu ya je Madina ya dawo shi mutumin ya ba shehu dubu talatin da shida na riyal a lokacin kuɗi bai tsada ne dubu talatin da shida da yawa har ambasadar Senegal ya ce masa da za ka yi da magana ta wannan kuɗin sai in maka wani kamfani da shi ya zama dukiya mai sha amma ba haka muke ba kuɗin mu yana zuwa daga Allah ne ya tafi wajen Allah to saboda haka ka lura in wani ya ce kai ya haukata kai mai da kai mahaukaci kai ka amfani da hankalinka saboda haka duk mutumin da ya ce masu ɗariƙa ƙadiriya da tijjaniya kafirai ne to tsakaninsa da masu tijjani ƙadiriya Allah ya isa kuma Allah zai hukunci don ya ce shi ɗan hojo kafiri ne bello kafiri ne abdullahi kafiri ne kuma wannan ba ƙaramar magana ba ce kuma wai an yadda har haka an amma hadhihi tamathil allati antum la akifun ma hadhihi tamathil allati antum la akifun qalu wajanna aba'ana laha abidin yace abin da yasa muke bin waɗannan dodanni mun tadda iyayenmu da kakanninmu ne suna bin dodanni shi yasa muke bin su قال لقد كنتم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم وأنتم وآباؤكم في ضلال مبين yace amma ku dai in dai iyayenku ne kuke bi a cikin wannan bautan gumaka hakika kuna cikin bata bayyananne
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا جئتنا بالحق أم أنت من اللائمين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين da suka ce masa da yace suka ce qalu wajanna aba'ana laha abidin sai yace laqad kuntum antu aba'ukum fi dalalin mubin sai suka ce ajitana bil haqqi amanta min al-la'ibin shin zagin dodanni da kake yi da sukan su da kake yi da mugun tari na muke jin labari kana shirya musu shin da gaske kake yi ne ko ko da wasa ne da gaske kake yi ne ko da wasa ne amanta min al-la'ibin قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين annabi ibrahim ce ku rabu da maganan dodanni maganan banza wallahi allah ubangijin ku shine ubangijin sammai da kasai ubangijin komi da kowa ni na tabbata haka ba dodo ne ubangijin ku ba kamar yadda yace a cikin sura ta shu'ara yake cewa wasu da alaihim ba ibrahim إذ قال لأبيه قومي ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنزلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا لا كذلك يفعلون قال har har zuwa shi ma inda yace kamar yadda ya faɗi yanzu dai to ko ina dai haka kissoshin suke zuwa qalu wajitana bil haqqi wa antum lillahi qala rabbukum rabbus samawati bari wancan magana rabbukum ubangijin ku rabbus samawati rabbil ladzi faqahunna shine ubangijin sammai da kasai wanda ya halicce su dinnan shine ubangijin ku ubangijin dodanni ubangijin kowa da kowa ma da komai da komai faqahunna wa ana ala zalikum min shahidin ni dai na tabbata wannan وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
قال كلا لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فسأل النبي إبراهيم يفدي مغنى daga shi sai kansa yace wallahi na rantse da Allah ubangiji na tallahi la akidan na asnamakum wallahi zan yi mu- dodannin nan naku wallahi sai na musu mugun tanadi sai na aikata mugun abu da wa'annan dodanni naku Ah, ai asalin rantsuwa da larabci da ba ake yi a ce billahi lazi wanda zai biyo baya da wau wallahi na ƙarshe shine tallahi shine na uku tallahi na rantse da Allah lakidan na asnamakum zan yi mugun ta- zan zan- zan shirya waɗin- waɗansu abu mai- masu muni wanda zan yi wa wannan dodannin nan naku ba da an tuwallo mudbirin lokacin da ba kwanan in kun juya kun ba da baya to akwai abin da zan yi da dodannin nan naku فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم هو إليه يرجعون menene kaidin da ya niyya wanda zai yi din ashe abin da ya shirya gatari zai dauko ya sassare su ya sassare su da yake da katako aka yi su ya sassare su ya sassare su idan ya gama shi ya bar guda ɗaya kato ya rataya masa gatarin shikenan fajalam juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'una watakila in sun dawo sun ga abin da ya faru to sa dawo wajen shi babban wanda yake rataye da gatari ko ko wajen Ibrahim in tuhuma ta kamo shi قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا sai kafiran suka ce man wane ne fa'ala wane ne ya aikata wannan mugun aiki da waɗannan dodannin nan namu amma wannan akwai azzalimi wanda ya zo da ya sassare mana dodannin nan ya faffasa su ya kakkarya su hakika wannan mutum ya yi zalunci قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سمينا فتى يذكره قالوا له إبراهيم قالوا sai mutane suka ce ai kuwa ai kuwa mun ji labari akwai wani saurayi yuqalu lahu Ibrahim wanda ake kiransa Ibrahim yana ambaton zai irin wannan aiki domin mun yana ce tallahi da akidan na asnamakum ba da an tuwallu mudbirina lalle samina fa yadhkurum yuqalu lahu Ibrahim akwai wani mutum wanda ake kiransa Ibrahim mun ji labarin yana faɗin irin waɗannan abubuwa watakila shine ya aikata wannan قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون tare da kafircin na marudu da kafircin gwamnatinsa amma ya ce a kawo mutumin da ake kiransa Ibrahimu din a gaban jama'a domin kowa ya shaida shin wannan abu da aka ce shine ake zaton yayi shine yayi ko ba shi bane dan saboda haka ne ake tabbatar da shari'a dole sai da shaidu ko a wurin kafirai balle kenan a wurin musulmi fatu bihi ala ayunin nasi ku kawo shi a gaban idon mutane la'alla yashhaduna watakila za su shaida cewa shi ya aikata wannan قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم to an ɗauko shi an kawo shi gaban jama'a ɗin kenan kowa yana ji kowa yana gani yanzu za a tambaye suka ce a anta shin kai ne fa'alta haza ka aikata wannan mugun aiki bi alihatina da gumakanmu ya Ibrahim kai ne ka aikata wannan قال بل فعله صغيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم وإن كانوا ينطقون a'a ko kaɗan babban nan nasu shi yayi wannan aikin ku tambaye su shi babban nan nasu yayi wannan aikin nan malamai suna cewa to abu dai wanda bai faru bane Ibrahim ya faɗa su ko annaba ba sa faɗin magana sai gaskiya yaya ina mafitar wannan yace a tambaye babban nan nasu shine ya aikata wannan ku tambaye shi wane ne babban sarakuna wane ne yake da karfin sare dodo to ko ba su ganshi ba dai shine bal ba'aru kabirun hada shi ya annabi Ibrahim a cikin halin jazban sa ma ra'a ka kaman qala hadha rabbi falamma falaka Allah Ibrahim falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma faraka al-layl hadhihi nabiyyi la kullu min zalim falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar فلما فلت قال يا غمني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين su annabawa wato sun fi ganin Allah akan komai duk abin da za su gaishe sun fara ganin Allah kamun su mayyaze abin wato ganin Allah a wajen su annaba ma kan da bashiran yukallimu Allah illa wa yanawin wara hijabin aw yursilu rasulan fa yuhi bi izni ma yasha suna ganin Allah cikin sifofin Allah suna ganin Allah cikin sunayen Allah suna ganin Allah cikin kudrar Allah suna ganin Allah cikin ayyukan Allah to kamar irin mu talakawa musulmi muna ganin Allah cikin ayyukan Allah ne amma ganin Allah cikin sifarsa ko sunansa sai su manya din bal fa'alahu kabiruhum hadha wanda ya aikata wannan babban nan nasu shine fasaluhu mu ku tambaye su in kanu yan tikuna in suna magana za su ba da labari فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا ila anfusihim faqalu innakum antum az-zalimun faraja'u sai wasu daga cikin su koma da ra'ayin su baya suka ce "Ah, to ai dai gaskiya kam in an koma baya ai wanda ya bauta waɗannan shine da ya cuci kansa tun da yake kungiya ce a tambaye su in suna magana su yi magana to abin da baya iya magana ba zai kare wa kansa gatarin wani mai gatari ba ya zama Allah ko dai abin akwai dai zalunci wanda dai wanda ya bauta waɗannan shine azzalimi ba mun fa'ala haza bi alihatina innahu la min azzalimin ba in akwai zaluncin ma dai wanda ya bauta waɗannan abubuwa shine azzalimi ba wanda ya aikata wannan shine azzalimi ba
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكثوا على رؤوسهم فقال لقد علمت ما ينطقون a sai suka sun da kansu suka rasa jawabi domin ba dama su tambayi dodo wanda yake tsaye wanda ba a sare ba ma balle karyayyu kuma ya ce fasaluhu mu domin ka san mutum in an karya kafarsa ko an karya hannunsa yana faɗi a ƙasa in ka tambaye shi ba zai ba da amsa wani ne ya karya mini kafa wani ne ya karya mini hannu ko to wanda wanda yake lafiya ma ko an tambaye shi bai magana wani wanda aka kakkarya suke suke zube farjau da anfusihim fa qalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun sai suka sun da kai suka ce ai kai ma ka riga ka sani waɗannan ba sa magana ya zaka ce mu tambaye su ba da labari ai ka san ba sa magana قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف عاقلون
ثم نجزوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يملكون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون to ashe kun san ba sa magana ba sa ji ba sa gani ba sa karewa kansu komai kun riga kun san haka uffin lakum wa lima ta'budun min dunillah kun riga kun san haka ba su da wani amfani Allah wadai da ku da ku da abun da Allah wadai da ku tunda dai ba ku da hankali ثم نكير على رؤوسهم لقد علمتم هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله كبر الله كودا wani abun banza ما لا ينفعكم شيئا ba ko kun bauta masa ba zai amfane ku da komai ba wala ya durrukum ba zai cuce ku da komai ba in kun ki bauta masa amma kuna kun bar Allah kuna bauta abun banza uffil lakum wato kalma ce mai muni na wulakantarwa da kazantarwa da ki shi ne ake cewa uff uffil lakum Allah wadai da ku Allah wadai da ku wali ma ta bin dunillah da dodani da kuke bauta duk Allah wadai da ku amara ta me yasa ba ku da hankali ne mutum ya bauta wa abin da ya sassaka da hannunsa قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين
har har ko wan suru aliyatakum in kuntum fa'ilin a wata wuri annabi Ibrahim ya ya kawo abinci ce ku ci mana ku sha ruwa mana ku ci ku ci abinci mana dodanni ku sha ruwa mana ina ba sa ji ba sa gani balle su ci abinci balle su sha ruwa qalu harriqu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin dama in hujja ta kare sai karamar kare ko karamar kato faɗin faɗa in ta kare in ka kure mutum to sai amfani da daga hamata kenan to inda hujja ta kare sai duka to duk mai amfani da duka da ba hujja sai ta ita ilimi ta kare shi ne zai amfani da duka to kace yanzu dai a bar magana bai jayya duka har ku ku kora Ibrahim kawai ku kora Ibrahim wasu ali ta kuma ku taimaki wayannan dodannin naku wanda ya sassare su shi ku kona shi shine maganin sa wasu ali ta kuma in kuntum fa'ili in dai kuna so ku taimaki dodannin ku ku rama musu to ku kona shi قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم shikenan sai aka yi shawara aka tona rami aka yi ta tara itace wata guda ana tarawa ana aka yi gini bunyanan falqu alubnu lahu bunyanan falqu fil jahim sai suka gina wani gini suka kewaye itacen suna zubawa suna zubawa har itacen yayi tsawo a ciki bayan wata guda sai suka sa masa wuta da wuta ta kama ridididididi har yadda ko tsuntsu ya biya ta kai sai ya mutu don yawan yawan wutar to sai suka sa shi a majajjawa suka wurgi da shi suka jefa shi cikin wutar kalu har riƙo wansu wa yadda kuntum fa'ilin sai suka yi jifa da shi cikin wannan wutar kaman su yi jifa da shi sai mala'iku suna masa magana suna cewa musamman jibrilu kana da wata bukata ce alaka hajatu ne ce amma ile ka fala kana da wata bukata ce an ya ba da bukata wajen kai yace a ai ba wajen na ba wajen Allah yace in hu bi hali gurin ya su'ali hasbi Allah ni malaki ba wajen ba wajen na ba wajen Allah Allah Allah ya sa abin da nake ciki sai na roke shi Allah ya ba mana jiki sai na roƙe shi ai ya sani to wannan duka halaye ne na wato wanda taraki sabon taraki amma idan mutum ya kai kamala wato wannan hali shine mutawassidi akan halinsa na cewa haza rabbi haza rabbi haza rabbi din nan an wuce wurin an dawo nan kenan yanzu cewa ai Allah yana gani na kuma ya san halin da nake ciki sai na roƙe shi bari ka ji lokacin da ya zama dattijo abin da zai rabbana inni askantu min zurriyati ينادي غير ذي درع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يسأل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي الكبر إسماعيل إسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي ويتأل الدعاء يتأل الدعاء بايا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وقف فيهم رسولا من يتلو عليهم آياتك وعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم إنك haka dai bayan dattijo mai kamala ya san haka din kuma ya san addu'ar ma wani umurni ne na Allah addu'ar ma wani umurni ne na Allah bayyana zabawanka bawa saboda haka wannan wuri yace ai Allah ya riga sanar da nake ciki sai na roke shi kamun nan sai Allah yace ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zama bardan wa salaman ki zama sanyin lafiya da an ce sanyi an yi shiru da kankara sai ta kashe shi wuta sai ta zama kankara ta kashe shi sai ka ce sanyin lahiya sanyin kalau kalau kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-aktharin a wannan mu'jizozi ake ambatawa na annabawa a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya tara dukkan annabawa da mu'jizozinsu duk gabaki ɗaya da shiryarsu ya danka su hannun annabi Muhammadu yace fa bihudahu muktadi dukkan annabawa na riga nan danka komai nasu a hannunka komai na komai nasu ya dawo hannunka sai ka duba ka ga mu'jizozinsu bai mu soma da annabin farko annabi ah mu'jizozinsu na kama da wannan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa gabaki ɗayansu suna wa annabi Muhammad salati ya kira mu ko mu'minai mu masa salati mu masa taslimi kaga mu'jiza ta yi kama da gan annabi Musa alaihi salam wanda yake da sanda in ya buga sai sandar wa wuri ya dare kogi ya zama busasshen wuri ko kuma in ya buga in ba ruwa ne ruwa ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an rasa ruwa mutum dubu da ɗari biyar da dabbobinsu aka rasa ruwa yace ba wanda yake da sauran ruwa a wani wuri kace akwai ɗan ruwa a butarwa ne a kawo sai aka kawo babban daro aka aje sai ya sa hannunsa sai ya zo saboda yi wa Allah ladabi ya zuba ruwan akan akan hannunsa a cikin kwano sai hannun ya tafi da ruwa ya tafi da ruwa sai da mutum dubu da ɗari biyar suka sha suka shayar to da fanfajar min hufata ashirata ainan ya yi daidai da wannan ai dama ruwa yana fitowa a dutse kowa ya sha gani amma ruwa ya fito a yatsu dai kan ba wanda ya taba gani sai nan sallallahu alaihi wasallam kuma gadoji ga gadoji nan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an riga an yi su irin na buga sanda din kan kogi ya zama busasshe muna wuce kan gadoji kullum a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jirgin annabi nuhu ga jirage nan jirgin iskar annabi sulaimanu mai daukar mutane guduwa sharun warawa sharun al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an yi jirgin sama an yi concord masu sauri fiye da wannan abin da ka faɗa kuma shi annabi Sulaiman mutanensa ne kawai ake ɗauka cikin iskar tasa da yake tafiya guduwa sharu warawa sharu din amma mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin tun lokacin da aka aiko shi har tashin duniya zamaninsa ne duk abin da ya bayyana sabo to daga mu'jizarsa abin ya fito kaga jirgin sama kafiri ma sai ya kera jirgin saman kafirin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu ilimin ta wajen arramanu allama alqur'ana kala garin sana allama bayana mu an sanar da mu alqur'ani su kuma an sanar da su wani bayani haka kuma wuta din kullu na rukuni barda wa salaman in ka shiga cikin mota hakika kana cikin wuta ne in ka shiga jirgin sama kana cikin wuta ne in ka yi musu za ga an kunna danja za ga hayaki na fita kana cikin wuta ne amma bardan wa salaman mota ga kana cikin wuta amma sanyi lafiya lau in ka ga ma ka ƙara sanyin ma da AC amma cikin wuta ne idan idan motar ta tsaya ta yayane ne ai ai wutar ce ta mutu oho ashe dama muna cikin wuta ne ai wutar ce ta mutu oho ashe dama cikin wuta muke sama da kai in ka taɓa wani abu sai ga wuta bayan ka wuta gaban ka wuta hayaki yana fita ma bardan wa salaman hankalinka a kwance kana cikin wuta hankalinka a kwance irin mu'jizar annabi Ibrahim alaihi salam to shaidanun da aka horewa annabi Sulaimanu kullu banna'in wa gawwatin wa akharin muqarranin fil sadi mu kuma shaidanun da aka hore mana kenan Amerika da Ingila da Faransa da Jamus da da Japan suna kera mana abubuwa iri iri abubuwan bukatun mu suke kera mana iri iri in mun tashi yin gadoji su za su zo su yi mana in mun tashi yin gini mai tsada na masallatai su za su zo su yi mana su ne shaidanun da Allah ya hore mana kaga suna yawo a rana bature ya ta digiri da yawa amma daga shi sai gajeren wando yana leka gindin karfe yana hada wannan da wancan yana hada wannan ya hada digiri da yawa amma yana leka karfe ya hada wannan da wancan wai zai yi gada ko zai gyara wani abu shine shaydanin da Allah ya hore mana kamar yadda Allah hore wa annabi sallallahu alaihi wasallam na aljannu haka Allah hore wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shaydanu na karu bayin mu ne wanda Allah ya hore mana wa sakkarna lahu riha tajri bi amri haythu asaba wa shayatin kullu banna'in wa gawatin ga iska nan ana amfani da ita wajen hanyoyin sama wajen hanyoyin sadarwa wajen zubawa a taya wajen farfela duk an hore mana iska kamar yadda aka hore wa shi annabi Sulaiman alaihi salam kowane kowace mu'jiza ka ambata sai ga Allah ya kawo ta idan mutum yayi magana to wai abu da kake faɗa masu ban mamaki wanda kake cewa sun bayyana cikin al'umma manzon Allah da da shi ne domin sa aka yi me yasa abin bai bayyana a zamanin sa ba sai mu ce maka ai shi ne yace baya so ya ce ni ina so in rayu ina miskini in mutu ina miskini a tashe cikin yan uwana miskinai shi da yake ya matukar kusa ce da Allah baya son a kamba shi sai da Allah ne yake so ka duba kiran sallah kiran sallah da ya gari ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ciki annabi ba ji ta bakin sa ba sai dai Allah ya gaya muku cikin mafarki ba a cikin mafarki aka tsinto kiran sallah kar a ji wannan a bakin sa wai da in yayi haka kawai ya kamba mu kansa kenan to Allah baya son yayi masa abin da baya so bayan an ce wa annal masajid lillahi fala taqumu ala ahadan kuma a ji baki zai na koya mutane ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar sai ga kamar ya kama makansa ne amma sai Allah ya nuna sahabbai guda biyu kiran sallah a mafarki da Abd- Abdullah bin Zaidin da Umar bin Khattabi to ag- manzo Allah sai ya tabbatar to duk abin da yake na kamba ma shi baya so kuma Allah baya so ya masa abin da baya so kamar dai mutum ne ah, masoyin masoyin babban mutum ya zo ya gaishe shi ya ɗebo kuɗaɗe je- ranka ya daɗe, mun gode wallahi mun zo gaisuwa ne a lokacin da wannan bukatar ta taso ma zo ko ma aiko mun gode mun gode mun gode da ya juya ya tafi sai aka yi ta cika kaya- sai aka yi ta cika abin a a- a- a kayan yaransa masu bin sa aka yi ta cika kayan wanda bai bai karba bane in an tafi nawa ne ne kayan aka har- har tashin duniya ai mu yaran manzon Allah ne mu yaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu al'umma ce duk abin da aka kawo na jin daɗi saboda shi aka kawo mana don a nuna annabi mu yafi sauran annabawa idan waɗansu mutane ne suka yi nasarun ai dama suna nan da su yi mana don ka ɗaura wa yarin ba wuta a wani don ka kunna zai kama to ana so dama nasarun suna nan sun- sun yi ne a yanzu akwai mu'jizar manzon Allah tana aiki sai a- a shirya komai da komai ya haɗu da mu'jizar manzon Allah sai a tura wani lebura ya je ya haɗa sai abun ya haɗu dama abun yana shiye mu ko an bar mu da qur'ani da addinin mu kuma ya ishe mu alhamdulillah antum la akifun qalu jana bana la abid qalu an- ma hadhihi tamasil lati antum la akifun qalu jana bana la abidin qalu kad kuntum antum abakum fi dhalimin qalu jitna bil haqqi man la ibin qal bar rabbukum rabbus samawati rabbil ladhi fatarahun wa ana ala dhalikum min shahidin wa talla la akidan asnamakum ba'da an tulul birin fajalum jizada lillahi kabiran lahum la'allahum yarji'un قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكر من قالوا إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا ببنت النشيء يتهنى فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله ولا تهجرون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم كنتم فاعلين سيبقى جيفا شيئا وتا wutar kuma sai Allah ta kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya ke wuta kuni ki zama bardan mai sanyi wa salaman sanyin kuma na lafiya ala Ibrahim akan annabi Ibrahim alaihi salam Kuma bardan wa salaman وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين وأرادوا به كيدا suna nufin sharri ne da da annabi Ibrahim kai mugun ta ke nufi da shi wai su jefa shi a wuta suna nufin zai halaka ne waje Allah sai muka mai da suna al-aksarina wanda wanda suka fi kowa asara nan surat yawanci abubuwan da zai karantarwa ya fi rataya da maganar tashin kiyama ikkar wajen nasi hisabu saboda haka ba ce lasfalina kamar na wasafati ba asfala safilina wato lasfalina harkar duniya ce amma aksarina to aksarina ya koma ga lahira gaba daya muka mai da su masu yawan asara a lahira ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا من الارض التي باركنا فيها للعالمين bayan wannan gwagwarmaya sai muka umurci annabi ibrahim ya yi kaura sai ya kaura daga daga wajen inda yake din a ƙasar babila ya koma sham ya sauka harran ya tashi ya sauka falastin ya koma misra daga misra da aka yi gwagwarmaya za a kwace masa mace din nan abun bai yiwu ba ya sake dawowa falastin aka bashi kuyanga to anan ne ah, ya samu aihuwan sayyidina isma'il anan ah, a ƙasar iraq din فأرادوا بك رجالا من الأقصر ونجيناه كثيرة الدشي ولوطا فآمن له لوط فقال إني مهاجنا ربي إني ولدي سكيب وما ليس هكذا يعقوب سي النبي لوط سي يزما شي دان دان uwansa ne dama dan dan uwansa ne dama sai ya ya bi shi imani da shi suka kaura tare da suka koma can kasar shi annabi Ibrahim ya zauna a Palestine shi annabi Lut ya zauna a Mutafika aka nada shi annabci a wannan wurin da yake din ووهبنا الأرض التي باركنا فيها زوا ga ƙasa التي باركنا فيها للعالمين ƙasar da muka sa mata albarka saboda talikai wato ƙasar sham inda ake yakin nan na yanzu to duk duniya ba inda aka taɓa yin rikici a duniya mai yawa kamar wannan gurin kuma duk duniya ba inda yake da albarka kamar wannan wurin domin duk yawancin annabawan duniya a wannan wurin aka yi su yawancin su to saboda zubar da jinin annabawan da aka yi ta yi a wurin ne shi yasa wurin bai rabuwa kuma da bala'in yaƙi to wannan yaƙi na ƙarshe dalilin yin faruwar sa na wajen Beirut din nan Larabawa ne suka yi shawara lokacin da mutanen mu suke yawan ciniki a Beirut Larabawa suka yi shawara suka ce ya kamata mu ɗebo dukkan kuɗaɗen mu na ƙasar Turai mu dawo da su Beirut ai kasuwar duniya a wurin sai suka yi wannan shawara suka yanke za su ɗebo kuɗaɗen su na Europe da na America su dawo da su Beirut ai kasuwar duniya a wurin maza sai aka kunna wannan yakin da yaki karewa har yanzu to akwai yaki a gari ina kasuwa to shine dalili to wurin baya rabuwa da wannan irin fitina kullum tunda aka shi annabi Yahaya da Zakariya ila zardi lati zuwa kasa mai albarka wanda muka sa muka sa mata albarkan tana da itatuwa wanda babu irin su a duniya masu yaya masu kyau da abinci na gonaki da abubuwa iri iri kuna ganin kullum idan mutane za su nemi za su tambayi asirin noma sai sun je Isra'il to can ne ake da komai da komai na shuke-shuke da nome-nome fiye da ko ina a duniya wannan kasar inda annabi Ibrahim ya zauna din wato bin da yasa su Isra'il din suka kwace wannan wurin wai ai kasan kakansu ne annabi Ibrahim annabi Ibrahim baban annabi Isma'il wanda shine Isra'il ila lardi allati barakna fiha lil alamin wa abnana ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين to da ya kaure koma can ya tafi sai Allah ya masa ilhamin ya roƙi Allah ya roƙi Allah samun aihuwa gashi ya tsufa shekara fiye da ɗari ba shi da ɗa ya roƙi Allah Allah ya bashi aihuwa mana sai na roƙon Allah ya ce rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin to ita kuyangar da aka baiwa da aka baiwa Sarah uwar gidansa a lokacin da suka je Misra akwai sarki azzalimi duk mata kyawawa in in in ya ji labari sai an kamo an kawo masa to da aka masa harra to sai hannunsa ya lalace hannayen suka lalace kafafunsa suka lalace kuma Allah ya buɗe wa annabi Ibrahim duk inda yake yana ganin matar duk inda take ba za ta ɓoye ba don kar kar ya yi tsammani ko wani abu ya same ta yana ganin ta aka mai da kawun fiye da kalau fiye da gilas yana ganin duk inda ta je ya ga dai shi wannan ya lalace komai na ta ce hazihi jinniyatun akhrijuha wannan aljana ce ku fitar da ita wannan aljana ce ku fitar da ita fitar da ita a ɗauko bai wannan a bata maza maza ta bar wannan wuri sai aka ɗauko hajara aka ba tara da suka koma falastin suka zauna suka koma sai ita ita ita uwar gida sarra sai ta ba da shawara ta ce mai gida mun zo mu aihuwa na baka wannan koyon gatawa da aka bani a misira kai sadaka da ita ko Allah zai ba mu aihuwa Allah da ikonsa kwa da sai na Ibrahim ya sadaka da ita baiwa sai ta haifi sai na Isma'il sai na Ismail ta haifa da ta haifi na Ismail sha'aninka da dattijo wanda bai aihu ba to sai hankalinsa ya koma yana son dan yana son uwar dan uwar gida sai ta kamar ta yi wa kanta ne abin da bai zai dame ta ta rasa inda za ta sa kanta ta ce ta ba za ta iya zama da bai wannan ba sai a sai da ita ba za ta zauna da bai wannan ba to yau abu ya zama biyu wa sai na Ibrahim wannan uwar gida yar uwarsa ce yar baffansa duk gwagwarmaya na wahalar duniya tare suka sha har aka iso inda ake yanzu ita ko wannan baiwa mai da yau ba ta ko a duniya sai annabi Ibrahim ya annabi Ibrahim zai yi ita ko ta ce ba ta son ganin ta sai da sai da za a yi to sai Allah warware masa sai ya dauke ta ya kai ta can inda za a gina masa Ka'aba ya ajiye ta da ita da danta ya dauke ta da guzuri da abinci da ruwa ya kai ta ya ajiye ta a daji ya ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ya ajiye ta a wurin da guzurin da ba kowa daji ne kurum sai duwatsu sai kwaruruka ya ajiye ta zai koma sai ta ce yanzu nan za ka bar mu ba kowa daga mu sai daji ya ce eh Allah ne ce kai yake ce Allah ne shi kenan na yarda tun da Allah ne inna Allah la yu- la yubayyu alahu Allah ba zai tozartar da mutanensa ba shi kenan tun da kace Allah ne na yarda shi kenan ya tafi ya koma wajen uwar gida can kasar Iraq din to yana zaune a can abinci ya kare ruwan sha ya kare sai rasa inda za ta shiga sai da yana yana motsi yana birgima babu abinci ba ruwa sai ta tashi ta ruga a guje ta yi gabashin kudu ta hango dutse ta ce ina hau dutsen nan watakila zan ji motsin wani mutum ko mai kiwo ko mai neman magani ko maharbi ko mai yawon daji ko matafiyi ko Allah zai sa yana da sauran ruwa in karɓa su in bai waɗannan kada ya halaka ta je ta hau safa ta sa kunne ta sa kunne ba ta ji komi ba sai da ruga ta arewa ta hango wani dutsen can arewa shine marwa tana gudu ta je ta hau dutsen ta sa kunne ta sa ido ba ta ji motsin kowa ba ta daɗe ba motsin kowa ta ce bari koma can ko ko wani wani lamari ya sake tana wannan yawo dai sai da ta tsaya sau hudu akan safa ta tsaya sau hudu akan marwa sai ta ta dangana wa Allah ta ce zukan dai kuma sai abin da Allah yayi dama ta riga ta yarda da ikon Allah ta dawo sai ta daddada karkashin sawun sa Allah ya fitar da ruwan zamzam wannan shine ruwan zamzam yana maganin yunwa yana maganin kishiwa sai tsuntsaye suna zuwa suna sha sai mutane suka hango tsuntsayen da in an gansa a wuri akwai ruwa to sai mutane suka mai da wurin zango in an taso daga sham in an taso daga habasha in an taso daga yaman sai zango a wurin tunda an samu ruwa to in an zo neman ruwan sai ta ce tukun na farko da ka ganta ta ce hadi ilsiya ta jinniya ke dinna mutum ce ko aljana ce wallahi ni mutum ce to in ke mutum ce muna son ke ki ba mu ruwan nan mu yi amfani da shi ruwan nan naki ta ce eh to zan ba ku amfani da shi ni ma ku ba ni amfani to haka ana yin haka ana yin haka har waɗansu kabilun laraba jirgama suka kaurato mutane yamma suka zo suka zauna da ita suka yi gari to shine asalin garin makka to tsakanin annabi isma'il da annabi ishaq shekara goma sha uku sai lokacin da za a halakar da mutanen ludu ne bakin da suka zo gidan annabi ibrahim ya kawo musu ya yanka musu bijimin nan da ake faɗa mana kullum dai ya miƙa musu da bijimi da naman bijimi da da mata suna kallon juna ba mai sa hannunsa falamma da aidiyahum la tadri na kirahum awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursina ila qawmin to sai ya ji tsoro ta shin mutane bakin na kuma mutane bane ne yace eh haka ne amma karka ji tsoro kai mun zo maka albishir muka kawo maka amma wajen inda za mu wuce garin annabi ludu to wannan kam halakar da garin za mu je mu yi ta ce a'a inna fiya ludan garin akwai ludu ba a ciki inna fiya qalu nanu alamu man fiya lanajjannahu alahu ai mun fi kasan ludu yana garin da shi da mutane duk za mu tsayatar da su sai matar ta ji labari alamu ta ce alhamdulillah fa dhahikat fa basharna bi ishaq tai murna kai za halakar da kafiran ludu yau naji dadi naji dadi tai murna tai dariya lokacin take musu hidima sai aka ce mata albishir ke ma miki albishir za ki aifi ɗa namiji dan naki ma zai aifi ɗa sunansa yaqubu sai ta ya wailate ya wailate a tace yaya zan aihu ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib tsofe tsofe da yace zan aihu miji na tsofe tsofe da yace za mu aihu sai karki yi mamakin ikon Allah to sai ta aishi sai na ishaq tsakaninsu da isma'il shekara goma sha uku kamar yadda zai zo nan gaba insha Allah وهبنا لإسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين da ya kaure ko matar sai muka bashi abin da yake nema na jin daɗin duniya kamun lahira wa atina ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin muka bashi annabi isa isma'ila muka bashi annabi ishaqa nafila ƙari akan muka bashi jika ƙari akan ƴaƴa jika ya zama ƙari akan ƴaƴa wa kullan ja'alna salihin kuma da ibrahim da Ismailu da Ishakan da Yaqubu dukkan waɗannan suna da cikin manyan bayin musalihai shi annabi Yaqubu shi kare ma ya aiki ƴaƴa guda goma sha biyu annabawa Yusuf yana cikin su
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وأن متعني من ميد سو شواغبني شواغبني وجعلناهم أئمة يهدون سنة شي يد باين الله إن جاء الله يهدون بأمرنا suna shi yadda bayin Allah cikin umurnin mu wato dukkan su annabawa ne masu yadda bayin Allah cikin umurnin Allah ya wa wa ina ne fi'il khairati mun musu umarni da aikata ayyukan alheri yadda ka ji annabawa ƴan uwanka suna faɗin nan to mun musu umarnin aikata aikin alheri wa iqamas salati mun musu umarnin tsayi da sallah wa ita zakati mun musu umarnin ba da zakka wa kanu lana abidina kuma dukkan su masu mana ibada ne ana gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam halayen annabawa ana gaya mana halayen annabawa domin annabi kam sallallahu alaihi wasallam duk mai aikata aikin alheri kowane annabi ne daga cikin annabawa dukkan su gabaki da ya fi su domin Allah ya masa kirarin da bai tawo wani ba wa innaka la ala khuluqin azim duk kai din nan akwai amma da halin girma kake amma kai inda halin girma kake to duk abin da ake ransa alheri to halin girma ya tara shi duk abin da ake kiransa sharri yana nesa girma wa innaka la ala khuluqin azim to bayan an yi wannan ne sai kaji ubangiji ya kira mu gaba ulaka yasari'una fil khairati wa yaquluna ragaban wa rahaban wa kanu la khashiina duk annabawa na suna gaggawan aikata aikin alheri wa yaquluna suna addu'a suna roƙon mu in sun ji tsoro wajen mu za su koma su roƙe mu yaye in sun ji kwaɗayin wani abu wajen mu za su koma su roƙe mu ba su wa kanu la khashiina kullum ko suna cikin jin tsoron mu
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا ka ambaci labarin annabi Ludu dan dan uwan annabi Ibrahim din almajirinsa wanda ya fara yin imani da shi ka ambaci labarinsa atayna hukman wa ilman shi ma annabin mu ne manzon mu ne mun bashi ilimi mun bashi manzanci ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث لوكتين ده هلكر واتزو تهلكر ده متعنين النبي لودو to mun tseratar da annabi ludu da mutanensa daga waɗannan mutane masu aikata aikin liwaɗi masu aikata mugun aiki innahum kanu qawma amma mutanen annabi ko mutanen banza amma akwai mutanen banza to mai musulunta ta zai fasikin masu kin bin hanyar Allah kaga waɗansu Allah ya musu kirari kauman salihin salihin salihin lana abidin lana khashin waɗansu suka ce kauma sau'in miyagu miyagu masu mugun aiki to ce la ilaha illallah لا إله إلا الله muhammadur rasulullah محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم أشهد أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله abin da kika faɗa translation na wannan larabci kin ce tun daga zuciyarki har bakin kin yarda Allah shi kadai ne ba shi da farko ba shi da karshe shine ubangijin mu shi yayi sama yayi ƙasa yayi ruwa yayi komai yayi komai kuma shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne kuma shine ya aiko annabi Isa alaihi salam kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin su akwai shekara fiye da 500 ah, kuma shi ba annabi ne manzo ne Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi wani abun mamaki ne aka yi a wurin an yi masa ai masa uba ba kamar yadda aka yi wa Hawwa'u matar annabi Adam aka yi mata ba yi mata uwa ba haka shi annabi Isa ba yi masa uba ba annabi Adam ko ba yi masa uwar ba ba yi masa uban ba mu kuma sauran mutane muke da uwa muke da uba amma yadda Allah ya jefa ruhu a cikin Maryamu ta ji annabi Isa mu ma